إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 28 ga wata na shawal hijira shekara 447 wanda ya dace da 15 ga watan hudu 2026 yau insha Allah za mu yi darasi na 72 cikin littafin riyadu salihin muna cikin fadar da juyi wal khusnutul aish magana ta fadala ta rayuwa matsatsa ko wadda babu wadata a cikinta din shi ya magana fadala yunwa da maganar takaitawa rashin budewa ko haɗawa cikin abinci ko abin sha bayan a sati da ya gabata mun karanta wannan babi kuma an karanta ayoyi masu bayanin waɗanda suka maye bayan mutanen kwarai kenan mutanen banza wanda suka tozartar da sallah suka ba abin da ransu ke so wadana alkawali ya zo daga Allah subhanahu wata'ala na makomansu shine gidan wuta an ba wanda ya tuba ba daga tozatar da sallah da bin sha'awa to kenan wanda ya tuban ya yi aiki na kwarai iya daga cikin wanda za su gidan aljanna to sai muka zo daidai fa kharaja ala qaumi fi zinati ya huto cikin jama'a shi a cikin kawar shi to wannan ba ko ya san ba menene asali abu ne sananne Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wani wanda ya sha giya dukiya ba giyan mulki ba ta fir'auna shi dukiya ta kai mai gaya shine qarun Allah subhanahu wata'ala mu labarin cewa inna qaruna kana min qaumi Musa fabaqa alayhi wa tana min kunuz ma an mafatihahu latana bil usbati ul quwwa idza qala lahu qawmuhu la tafrah inna la lahib al farihin فابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي في حرف العرب إن لا نحب المفسدين Allah kama labari ƙarun iya daga cikin mutanen Musa kenan Isra'ili shi ba baki bude bane ba kuma nan ya wakana bayan an halakar da Fir'auna Musa alayhi salam jarraba da annaba suke samu ya kare fitina fir'auna ta waje ta baki bude kuma ya ta cikin gida ƙaru Allah ce ƙaru iya daga cikin mutanen Musa fa baqa alaihim amma ya mutu tsaurin kai ya shishigi ko zalunci a kansu sai ake gaya maka dalilin haka Allah ce wa atayna min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati udul quwwa shi wannan karuna ma dagawa dai ga wata ni'ima da Allah mai tace ya bijiri yace mun bashi taskoki kunuz taskoki na dukiya wanda makubulan na dukiyar ƙarun da tanubin usbatu udul quwwa kayan yauni ne lodi za a wa katta majiya ƙari usba kuma udul quwwa lace katta majiya ƙari ya musu lodi wannan kattan wasu ce mutum arba'in wasu tamanin mamaye Allah ce ne usba kenan katta ne kuma ka ɗauka nuna ma da ƙata ne ƙato guda ma a ce ka ɗaukan kiluluwa kurin ba man gaza ba duke buha wannan kilin ne wani saboda saura maka dina ka zamanin duke ta wuce hankalinka dukiya ce in ma Allah ba shi kiluluwan kurin ko mun san wacce dukiya ba irin dukiya bace ba ta bahun shinkawa da wake da gujiya da tattasai a dukiya ta ta hakika kunuz bace ba ta kunuz kina ba magana bace ba ta wakiyar shinkawa da gujiya kunuz kanzu ne amma zuwa amma bacin kare amma ta kulla amma me kunuz ne kaza abin ya huce hankalinka wannan mutumin ba Allah wannan dukiya ta doki hankalin shi kan shi wa Musa ta waye ya shiga adawa da Musa alaihi salam to muna cikin nan kawo na aya wani wurin dalilin kullum ga gane in abu ya zo bambanci mai imani mai hankali da wawa mara imani ko mara mujahidi wawa jahili wannan abin da ya zo duk daga matsayin shi Allah ce idqala qawmu la tafrah akwai masu nasiya qarun kakki alfari kan gwada isa inna allahi la yuhibbu farihin Allah bai san masu ji da kai bai san masu gwada isa kuma wannan abin da Allah ya baka wa ba take fi ma ta kallahu dal wannan dukiyar Allah ya baka kai neman gidan lahira Allah baka makami neman lahira ba ce ba kuma lahira kare to la tansa nasiba ka min duniya kuma ba a ce ba ka ji dadi ka more ka more eh ka ji dadi ka ci mai kyau ka sha mai kyau eh kakka bara bakan duniya ka ci ka sha bangare guda ko bangare guda ka nemi lahirarka wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata bayan Allah ka musu isani kamar da Allah kyauta ma kai ka dona wa'azi na masa na malamai malaman kware an min nasiha yi tsoron Allah ka kyauta bayan Allah kamar da kyauta maka wala sarrafa al'ada kakka neman banna kana gwada musu isa da da gwada isa da fajir ki saman kasa kakka kana wannan nasiha ce ta mutanen kware ko malaman kware da wannan bawan Allah fajiri kawo da wannan wa'azi suka mai ce qal innama utitu ala ilmin indi kai kuna bakan ko Allah wannan dukiya amma ita akan imma ilimin sarrafa dukiya iya neman kuɗi iya ta magama ta ma da biye ko ka iya wani masani ya ce dama ya ce canza bashi shi na laka ce a wanda mai alam an nan laka ɗaya daga mai gaba minu kunun wani washe da minu kowata na wakasar jama'a shi wanda da ke wani maganar wannan gwada isa Allah ce bai san ba shi ƙauru bai san ba da Allah ya gama da wasu kayi wanda ƙarhin sun yi shi dukiyar sun yi shi bai san da haka ba wanda ƙarshe dai duk wannan nasiha ƙarun ya ture ta bai ba aiki da ita shi na na shi na ya kawo aye fa kharaja ala qaumihim fi zinati sai ga ƙarun ya huto cikin jama'a shi iya defile na alfakari defile ana ana ana shawagi a gari ana rangadi na isa a cikin gari fi zinati kuma nan an gaya mu dukiya da irin kudin kuma ka ce fi zinati cikin kawa irin ta wani mai mulki mai wannan dukiya kawa irin ta masu mulki wannan wutawa da mutane sun kashi gida biyu قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم su jahilai wanda kun duke su shiga sama abu manin koma koma abu su duke ku suke dibawa Allah ya ce waɗanda suke da manufar duniya ɗan duniya ɗan duniya duniya ko ta musu kai su ne suke abin ke burge su suke ce ya laita lana misal ma uti qarun ka da ma mu aka ba qarun da ma ne qaruna da ma mu ne a ba mu irin abin da aka ba qarun ya buki su kodai innahu ladu hazin azim ka qarun ya ya shaba ya sama rabu da ma ne ne a wannan kakkamance irin ta kan same ka nawa aka sani kowa ya sani ba shakka a talabijin a radio an ce wani barawon ya ci kudin jama'a ya ci miliyar kaza ko miliyan kaza kowa sani har ya kaso ma ya wuto yake zamani ne mutum ya je gyara ya kaso kwana biyu ya ga aboka a je a yi shari'a kwana biyu ya sako shi ko daman kuma a cikin gwamnatin bai taɓuwa bai taɓuwa bai ruwa kowa ya sani an sako shi da gidan kaso wane ne idan kuma mutum mai tsada idan ka bi ta sa ya buga sanyi ya zo ya bi ta gaban ku a wani majalisa nan za a rubuta bi ta irin wannan shi wawaye kawa na taba kawai gaga mota haba wata gabron mota wata gabron mota da take yawon ta kawa na kaza kaza kaza haka mutane suke duk su diba cewa barawo ne kudin jama'a ne duk su kawo kawo su kawo kawo da wani abun haɗarin da yake ciki kamar da yanzu kenan a zamanin yanzu da ya ci kudin jama'a da tonin gwamnati ya kaso ko ajiya buga an sako shi wai shi ke ta banza haba fara ma an yi wallahi ba ta banza ba mutane da yawa wani abu ya rudin mutane su zaka dabara ce su ci kudin jama'a su laune su laune kun sai su kasu kwana biyu shekara shekara biyu can a juya a juya gwamnatin gona su ne ko a samu da aboka wanda babu hujja ko da sa ko in wa yanzu halin daga cikin za a nijar zaka da yawa an san da barayi ne sun ci kudin kasa ba wanda ka shakka an wadda a talabijin an wadda a jarida amma matsalar ko aboka ko babu hujja da za ka masa lallaki akwai na adam sun ci kudin amma duk bincikenka baka iya kama su lallaki ko juju bai kama su lallaki saboda lauya ta zamani a juya a juya ana kallo dole a barsu to su ke wannan cikin dabara ta duniya an kare shi ke ya ci banza ya tara kudi ya je ya bi dori kaza kaza kaza wallahi baka baka ci banza ba kama a dole ka wallahi to irin wannan ne kenan ake ya zan hucewa su ɗan duniya duniya ta ya musu kai shi suke suke suke dama ya laita lana mithl ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim ka dama mu ne dama ni ne qarun ka an bashi rabo a lokaci guda Allah ya ce وقال الذين اوتوا العلم ويلكم su kenan a wurin akwai masu ilimin zan mai mana abin da ke cikin ta wailakum kai can ku Allah wadan kai shi rabban zai jama'a sawabul la khairun liman amana wa amana salih kuna ba kanku Allah shirman banza wannan lada na mutanen kwarai sakamako da Allah zai ba mutanen kwarai ya yi wannan dukiya ta karu dukiyar banza ta haram barawo wannan zama ce wani kahuri to Allah ce wannan ita ce magana ta masu hankali masu ilimi towa amma da ta walayu laqaha illa sabirun irin wannan ɗabi'a dukiya kaga ado kaga kawa ta dukiya ta kasa burge ka in dai ba kan gaskiya bane ba ba kowa ke samun wannan hali ba sai masu haƙuri mai haƙuri talaucin shi halaka ke nema ba ruwan shi tarin dukiya ta manza ba kowa ke samun wannan ɗabi'a ba ya ko a kada haram duk yawanta sai masu haƙuri Allah sama cikin lansu to wannan bawan Allah da yawa kana Allah ce fa khasafna bihi wa bi dhahil ard an waye gari kurin ranar tsaka an waye gari kurin qarun Allah ya haushi da shi kasa ta Allah ba kasa umarni ta hade shi eh kasa aka ta hade shi kurin Allah ta fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah kuma kan da mutasirai shi dai babu wani wanda zai zo akan wannan kamo da Allah mai ya mishi wani agaji ya tsira daga wannan kamun da Allah kasa da kallo iya ihu iya ihu kun tare shi kuma har abin da ya mallaka balle ku kwashe ku raba eh balle a kwashe a raba usan banza ko duka daga shi har duke suka yi ƙasa shi bai da 'yan agaji kuma shi bai a gaza kanshi zuke nan ina wa'ancan 'yan damamu ne Allah ce wa asabaha alladhi tamanu makanu bil ams yaqulun wai ka anna Allah yabtu zikr man sha wai ka ah ashe ikon Allah wai wai ashe da Allah iya shinmu da arziki ga wanda yake so ya kumta mu wanda yake so kenan anan sun gano ashe dukiya da Allah yake ba bawa ba cewa ba Allah iya san shi iya baka dan jarrabawa ne kaka ɗauka da aka ba shi dukiya da kuki maleka shi ne zaɓen Allah a Allah iya ba wanda ya so ko mai imani ko mara imani gano ta laula amannan lawa alaina la kusifa bina ashe mu ma da muke cewa da ma mu ne da mu ne ma karukin ashe mu ma inda Allah ya biya mai babu mu ma da kasar ta haɗe mu kina mu ma da kasar ta haɗe mu su da karuna suka ce da ma da ma su da karuna gashi kasar kaka ta haɗe shi a takaice dai wannan alaka tilka dar al-akhirah naj'aluha lillatin narzun wala fil alwana masada a takaice dai wallahi wannan gidan duniya Allah bai iya ga ma'ana da ta gidan lahira shine Allah yake ga ma'ana gidan lahira Allah bai ga da mutum bazan girman kai kenan magana wacce ta masu imani mutum kullum ka yi da gidan lahira ka duniya kada duniya ka dauki hankalinka kada haram ka dauki hankalinka ka yi kokarin gyaran lahira domin Allah ya shirya wa masu imani gidan lahira sai suka gaya masa cewa sawabullah khairun liman amana wa amila salihan kaji lada na Allah da ya tanadi shi mahi alkhairi ga wanda ya imani ya aiki na gari Allah sama cikin lawansu kuma ya kawo wa qala ta'ala summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im wannan aya tana bayani za mu ga a gaba yadda abin yawa kana annabi sallallahu ya huta dare yunwa ta kai yunwa wanda dai sun samu nema ta a cikin ayar da kai mace shankin dai nan iya magana cewa mutane gobe kiyama Allah zai musu tambaya akan ni'imomi da musu ke din ni'ima da Allah ya maka sai ma tambaya wata godiya kai daga wata ruwa na masana ke cewa aulun nima hukunin masu hawa mutum tambaya cikin nemomi cikin wata zahara ma tambaya cikin kayan moriya da kasha ka ci kaza ka ci kaza ka sha kaza za a hawa mutum tambaya a kan ma'ulbari ruwan sanyi suka ce ya san da rai sai kun nuna ta za ma tambaya akan ruwan sanyi da kasha kaji daɗi ka ji kishirwa kasha kaji sanyi wannan kenan din ni'ima kowace alama tambaya me kai akan ta yace ya kawo wa qala ta'ala man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم سلاها مذموما مدحورا Allah ce man kana yuridul ajila wanda shi tunanin shi kurin iya san magagauta kurin duniya gon sai kai kurin duniya kurin to duk abin da yake kun shi duniya ta ce mai kai Allah ce ajanna na fi amana sha liman ne za mu gaggauta mai duniyar kuma ba abin da yake so ba amana sha'u kuma liman nurid wani zai babu duniya ba lahirai wani kuma Allah ya bashi kuma abinda Allah ya so ba abinda shi ya so ba tun abin hannun Allah ya za mu gaggauta mai a nan duniya abinda muka so kuma ga wanda muka so sun maja'anna lahu jahannama salaha mazamuma da kuma za mu sanya karshe karshen shi kenan jahannama ce zai ƙonu da ita wadda kuma zai shiga jahannama mazamuman abin zargi madahuran abin koyar ga rahama ta Allah yace dai wal ayat fil bab kathiratun ma'luma wannan babu dai na kumcin rayuwa rashin wadatar rayuwa wani ayoyi da ya kawo ya ce maka ayoyi akan wannan babu kenan kan wannan mas'ala suna da yawa kuma sanannu ne yanzu ya kawo maka kuma bangaren ruwayoyi hadisai wanda suke magana akan rashin ko rayuwa takaitattar rayuwa rashin budewa cikin rayuwa وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبل متفق عليه عائشة تكبر لبعض تكبر لبعض شوى iyalan Muhammad kina iyalan shi matan shi ɗan gidan shi ba su ƙoshi ba a ci a ƙoshi kowa ya wadata daga gurasar sha'ir a yi kwana biyu ana cin gurasar sha'ir a jere yayo an ci gobe an ci ba sai ji bi kuma an kwan biyu nan domin a nan sadar yi shi ke addu'a alamun ja'al ot ala muhammadin kafafa a nan shi ya zaɓi wannan rayuwa shi ya zaɓi rayuwa ba ta garare ba ya ce Allah ka sanya abincin iyalan Muhammad kafafan tsaka tsakiya ya akwai goba ba fata-fata ba shi ya roƙi Allah hakan kai bai buƙatar wadata fata-fata ga ta nan ko ina amma abin ya yawa a adam shi roƙi wannan rayuwa ta a sanya iya abincin iyalan shi kafafan tsaka tsakiya yau akwai goba daidai mata daidai gwargwado to kenan ta ga mata ba su ce ba hubza ta sha'ir kwana biyu a jere hal Allah amsarin shi yau ne gobe ko taron an samu wafi ruwaya wata ruwaya take cewa ma shabi ali muhammad sallallahu alaihi wasallam منذ قديم المدينه من طعام البر ثلاثه ليال تباعا حتى قبل talafazin da ya zo a wacce ruwa daban ta ce mashabi ali muhammad salama iyalan muhammad kenan shi gidan shi kuram shi da iyalan shi ba su ƙoshi ba mun fi ƙadima na madina tun da ya zo madina ba su taɓa ƙoshi ba min da amil buru da abincin alkama kan an zama aja kamar ka ce yanzu shinkawa ko kuskus ta ce abincin masu al'adocin alkama alburu ba su ce ba abincin alkama kwana biyu a jere sai da yau wata ran a ci da biyu wata ran barasa ta ko dawa ko wani abu daban wani abu daban da ba ba shi irkin ba haka suka rayu haka yanzu tun da je madina hatta covid hal Allah din kiran shi wa an urwa an aisha radiyallahu anha annaha kanat taqul wallahi ya ibn ukhti إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أحلة في شهرين وما أوقد في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء عروة بن زبير dan shi dan asma'i ɗalwar aisha ke da ya ce ita aisha take bashi labari ta ce wallahi bin ahuti ya na rantse da allah ɗaya wata in kuna nan zuru ilal hilal za mu diba wata jinjirin wata sabon wata summal hilal wani ya zo salasatu a hindata fi shahar za mu ga wata biyu wata uku jinjirin wata uku a cikin wata biyu ma'ana maganin jiri uku sun sa da farkon wata wannan amma jinjirin wata ko sai wata ya mutu mun ga jinjirin wata na gaba ko amma ga jinjirin wata biyu ko wata na biyu da ya kare maka wancan wata biyu ne amma mun ga jinjirin wata uku kin za ka ga za mu ga jinjirin wata uku a cikin wata biyu a wannan wata biyu a jere wa ma uke da fi abada sallama narun ba kunna wuta ba gidan ba kunna wuta ba murhu ma ba ka bata hawa ba kina wuta murhu bi hawa ba wata biyu akan samu tace wata biyu kenan a jere murhu bi hawa ba a gidajen kun ba ba gidanta ba a biya gidajen matan nashi shine anan shi urwa yake ce mata ya hala kina hala alwar uwa ya hala fama kanu ishgun to me abincin ku me kuke ci rayu wata baka bata hawa tace al aswadan baka ke biyu baka ke biyu kar magana ne me baka ke biyu tace at-tamar wal ma da ruwa da dabino dabino da ruwa a sha dabino a ce dabino a sha ruwa ko da a dangana kashi dabino yake mana Allah Allah ta khususiya ta rike maganin yunwa iya cikin fa'idar shi iya sa maka maganin yunwa kuma ga irin vitamin abubuwan na masu fa'ida hatta bincike da ake yanzu ce daga cikin abinci mahi fa'ida mahi vitamin da an wani jikin adam shi da nan ke cewa baitun la tamara fi jiya'un ahlu adabi ce duk gidan da ba da biyu ne gidan manyan wata ne haka da bace duk gidan da ba da biyu ne manyan wata ne akwai a gidanku akwai a gidanka tunan ne akwai a gidana kenan ka wannan kanta da kai kenan da biyu ne abinci ne mai muhimmanci eh ko da wadata na mace gidan da babu shi gidan manyan wata ne yanzu da ana da gano wani binciken batu ya gano a shaida biyu ne vitamin kaza vitamin kaza wani abu ne a hiri ba tambaye wa suka san abun da biyu fa'ida mai yawa gare shi a cikin rayuwar ɗan adam to dai nan ta ce kenan wannan kenan da biyu ne da ruwa illa annahu qad kana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jiran min al-ansar wa kanat lahum mana'i وكانوا يرسلون الى رسول الله من البانيه فسقينا متفق عليه to wannan banda wannan dabino tace Allah akwai wasu makwabta annabi akwai wasu makwabtan na ansar wa kanat lahum lahum mana'i suna da mai mana'i jama'a maniha kaman mai labasan al'ada mutanen daji na san bakar dabbobi cikin insani da ake zuma suna yi sai ina da wata akuya ko saniya ko tumkiya ta ayu tana da nono sai in baka ita ba ki sana baka ba dan ka samu abin shan ka samu shan nono ga shan nono har ta kai in ta kai ka mai domin kana wannan iya cikin yasa da take shine mana'i kenan su wayannan ansar an ba su wannan dabbobi su ma ba na ta bane ba wanda suke shan nona to idan suka tatsi nono shi ta ce sai su kimanin irsulun na da sun suna aiko manzo Allah suna aiko annabi sallallahu alaihi suna aiko mishi wannan madara ta wancan dabbobi da ake ba su anan ne fasikina to ma anan madara ake aiko mishi iya shayar da mu da wannan madara kenan ruwa da dabino da wannan ila madarai shine abincin su amma baka bata hawo ba kunya bata hawo ba وعن أبي سعيد عن مقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مسلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري أبو سعيد كبال لابان أبو هريرة كبال لابان وترى يازو هتشوا أبو هريرة توسو متاني sun gasa wata karamar dabba nishwi fada'ahu bismillah fa'aba an yi akuli kici fada'an rama shi bai bukata me yasa ce bai ci kenan bai sa kashin abubuwa me yasa ya ce manzan salasalama har ya fita daga duniya bai koshi ba da gurasa kin sha'ir ai magana shi mushirin kai mutu kan sai annabi ya ci mishi ba nan ba gaba amma dai wani lokaci ba abin da kullum ba yace to me masaliya ma'ana a mashawiya ka mai shiwi kenan kaga larabci ne ba mai shiwi larabci ne mashawi su ma jalla ba samu mashawiya wa an anas radiyallahu anhu qala لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات وفي رواية له ولا أرى شاة سميفا بعينه قط anas ke bada labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci ba kan tabul khiwan tabul an ba abinci sunan shi khiwan na ka ɗora abinci a ce ma'ida abincin abincin tabul kin inda abinci a ce ma'ida aka ɗora mata abincin ci kenan bai taba cin abinci ba akan tabul har Allah mai cikawa kuma wa ma'akada khubzan muraqqiqan muraqqaqan kuma taba cin khubza gurasa mai tabshi sai mai tauri bai saba same ta ba mai tabshi shi ne muraqqaqan wata ke yan tashi aiki ta aikatu ta aikatu ba ta aikatu ba yace haka wannan ruwa ta bukhari yace wata ruwa ta bukhari kuma ta yace wala arashatan samida bai taba gaba karamar dabba mai shi da aka domin me sami mu a nan yammacin al'adunmu da nan akwai gwarawa suna yi ana suna wani sabga muji muke kamar arnanci ne a can dama ana yi abu ne he manya su kamar rago ko dan akuya za a gyara za a ci mishi sai a zo a sa ruwan zayi sai a sirge gashin gaba daya gashin ake ake hudda gaba daya kenan sai wata sumin sai a zo a gasa da fatar wadda an silge gashin haka a ci tare da fatar da wannan abu haka suke mishi an ci abincin mawadata ne eh a silge gashi wannan suna yi da angon gwarawa lokacin akwai wani gwari wani mawadaci haka ya kai iyaye yanzu ana sababa sabga to kenan abin da manya ne to annabi bai taba ga irin abin bai taba gawa mai shi da aka silge fata aka silge gashi shi da lawan annan da gashin ma balle yace yace bin yake wa an an-nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qala laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wama yajidu min ad-daqal ma yamlau bihi batnahu rawahu muslim nuwan mace ke cewa naga annabi sun sura annabi sura da sun sura da shi sun ga rayuwar shi wataran naga annabi sallallahu alaihi wasallama wa majid ibn daqal dabino lalatata dabino mana latace latace ko dabino latace bai samu ba ko zai tsike shi dabino ko mara kyau shi a daqal mana dabino radio tamar kan dabino mara kyau ko tsohon dabino latace bai samu ba kenan yin wata ta da shi ko dabino latace bai samu ba na ganshi wani lokaci aka haka a daqal shi ta tamar radio kenan dabino latace وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخب قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فريناه فريناه رواه البخاري فريناه فريناه سهل بن سعد كي تشوا ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا من حين ابتعثه الله حتى قبل انا ترى بيتبقى غبا سرهول هول الكما سرهوا جرارا نكاكا لهيا فالله تعالى اجرش sai wani ce masu wani sa'ad halkana lakun fi a rasu salama nahin kinuta na salama akwai irin wannan abincin na kenan a gyara alakama abinta ya ce shi dai mu zama ginan ma akwai mara rasu salama mun hallan min himda al'anam bai taba gaba na gyararren alkamar garinta a sulhuwa a nika shi bai taba ganta ba dai har Allah karɓar shi faƙin lau yau ne ce masal kai fa kuntum da akulun sha'ir gai mu nahul sai kuke cin sha'ir zamu da sha'ir wanda ba a gyara ba ba a sirhe ba aka niki ya kuke cin shi yace ga da muke yi kunna natahanu wa nafuku muna dan dakawa aka dan daka ba ba ba sirwa ba da da ake ba ake ake nikawa da ka zama ba nika ana ana nika dawa ba ko hatsi da dusa ba- ba- ba surwa ba a nika kenan ba tare ba da sun surwa haka ake nika da kenan da dusar muke nikawa tare ya ce idan muka nika faitiru matsar kenan in muka nika ya mu bushe an zo kenan an zo ya bushe dusa dusai ya bushe a bushe dusa dusar ya ce faitiru matsara mai tashi dusa mai tashi ta tashi kenan ta bar a sauran kuma kuma ba ce sarrainawo abinda ya saura sai kuma sai mu cika da ruwa shi kenan kwa haka muke kwa sai mu cika sauran wanda za shi tashi kenan da sai ta ta ta yi ko za mu ce da ba da sa ba kai abin da ke cikin abin da ne kenan da sai ta ta yi sai mu cika sauran kuma shi kenan mu cika mu قوله نقي فنن فسرت لك مكة بفتح النون وكسرها القاف كان نقي وتشديد الياء نقي هو الخبز الحو- الحوارى وتا أي براسة شهرة وتأخي جارة باب بعد زمان زنتا شين هوارا الدرمك كما أنت درمك غارن الكم تأخي جارة شين عند الدرمك da yace sarrainahu wa bisal musallasa summa ra'ul mushaddada summa ya'u musannatun min tahtiha nun ay ballalnahu wa ajjalnahu eh mujika madama wa ana bi hurayra radiyallahu anhu in wadi wannan ya kasar kai menene kadiba irin wannan rayuwa da suka yi amma bata raga musu komi ba bata sa musu barauni wajen ibadar Allah wajen dauka addinin Allah a haka a wannan matsalar za a fita ma yakin da yunwa yunwa rabi da rabi man karanta abu bai da gum abu abu bai da jara abu bai da annabi ya aike su wata muhimma aiki ne aka aike su kuma ga abukan gaba su 300 aka ba su bahu guda ko cikurwa guda ta dabino su 300 ba magana yajin aiki ba ya sadar ba ba ma zuwa eh kai yanzu ko soja kace baka biya ga zai azama lahiya je ma yaki ba ko biye haba kace aje ba kan ma ai da wani abu da wani da dan anzu kowa dole a bada in ma min dole a ba su in ma ka ba ku abaiwa to su da mun suna yi ne kurum dan Allah rayuwa ce aka bada dan addinin Allah su ɗari uku aka ba su buhu guda ya ce abinda kuna ke musu a nake komando na ƙiga komando na ƙiga komando na gaskiya ya ce a wuni ya baka dabino guda ɗaya dabino ɗaya ka sha ka gama da ruwa ɗan motsa ka ɗan motsa ka sha ruwa wallahi haka suka wuta ba magana ya ji ba magana bin mu zuwa wasu yi bore ba sai da ba ko a kafin haka suka sai a sun Allah ya azta sai wannan dabba mai girma ko ko suka yi wata guda suna ci suna sha a takaice dai kenan sahabbai haka suka rayu amma kumcin rayuwa da ka musu cika ko daya mun kasa labarin khandak an zo ana rami annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yunwa ya ɗarme cikin shi wani ya sa dutse guda ya danne ya ɗarme sai ka san mai ɗarme ciki ma wasu ya san mai na ɗarme ciki ya ka sa dutse ka san ciki mun ba abinci ƙara yake kurr ya ƙara sha maka ƙara yake ba inda yunwa to aka sa dutse ya ka ɗarme wannan ƙaran ya shiru ya ji kama akwai ya ɗan kamar ciki na ke turamta kai kai da ƙara an ji ka yawo ya kama yawo babu abinci haka suke yi wanda sun yi wa ya saka nan wannan musan yi wa bana da nan da wuya ka ci mun ka samu a cikin wanda kwana biyu da bici to ba a gari a nan da wuya ka samu a yanzu rayuwar mutum yanzu ka ce ga wani ya wuri a bi a gari saboda talauci bai ci abinci ba da wuya ka samu kai dai bai gaya kowa ba ko bai wuta ba to su haka rayuwar take babu kuma ana yaƙi ana ana rami ashe an shirya jabir ya lura ta nasarar salama yunwa ta kai mai karo ya kula dutse biyu wani dutse biyu wani adam dutse biyu ya kula ya kula cikin ya dalmi cikin shi na je je ce mata shi kai wallahi na ga manzo Allah abun ya kai gaya abu sai yake ba Allah akwai dan wani abu a gidan akwai wani tace eh akwai ɗan da karamin dabba mun kuma da dan shi idan kadan ne da ba abin da ba sa ba da an samu yace to sai ki gyara dan gyara zan yi ga mashi da mutum haka ko baka gogo musu zo zan ga musu gyara sai koma sai ta yi can wajen handak ana aiki ya rasulullahi akwai ɗan ƙaramin dabba ɗan mutane ka je a gida ɗan taɓa daga shi annabi sallama ko sai annabi ya ce ya jama'a za mu iya kira ya kira gida ya ce ina da lawa mira jibar shi shi ya shiga ya shiga uku yi abinci na mutum goma kira wani mutane cai kurin wato wani abin kowa kuna aka tafi aka bari jiko aka mu hanya yace hankali ce tashi to dan annabi ce mishi an kaje ka ce kar ta taba tukunya kar ta sarke ta tukunya miya ta abincin kar ta sarke ka bar tsaye da suke annabi ya zo sabai suka biyo shi gaba daya yace annabi yace a bashi abin abin zuba abincin sai a zuba sai a zuba wani tire sai a zuba sai zuba dauko tukunya da naman sai zuba a ba wayannan su je a ba wannan chai da kowa ce koshi kuma ce wata chai tukunye wala kamar mata ba tukunye kamar mata ba ta ba yanda take tukunye haka take mujiza kenan kaga me yayi kanta da mu annabi sallallahu alaihi wasallama shi zabar wannan rayuwa kaga ne roƙon Allah ta kun abinci ma gaba daya amma ya sha wahala cikin shan wahala ba dan bi iya roƙon Allah ba shi ne saman haka ka shi ne za zago ga abin amma Allah abin albarka an ta an koshi gaba daya ce muka ci gaba daya mutane suka ci su kare gaba daya kuma tukunya tana nan kamar ba ta auci abincin shi ba yadda abincin ki aka yi mutum zai gaza nan sarama haka ne na iya kwana bashi amma wannan rawar shi zaɓe ta ita ma ƙarin dar ƙarin lada ne ƙarin daraja ne a sha wahala cikin aikin Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawm aw layla فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما قوما فقام معه فأتى رجلا من العصا فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضياف مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا وروا وروا وروا قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم لجوع ثم لم ترجعوا حتى أتابكم هذا النعيم رواه مسلم abin da yake ruwayar abu hura ke bada labarin cewa kharajar rasulun sallam za ta yi wa aulaila madan sallam ya huto cince a wani wuni ko a wani dare annabi da alamun ya huto daga gida fa'iza hu bi abubakar wa umar radiyal anuma iya hutawa kwatsam kun hici karo da abubakar da umar suka gamu faƙar sai ce musu ma a kharaja kuma min biyuti kuma haɗe sa me yi hudu ku daga gidanku a wannan lokaci haka idan ba lokacin yawo ba ne hudu ku daga gida a wannan lokaci ƙala suka ce aljuhu ya rasulallah yunwa yunwa ta hudu ana neman ina za a yunwa sai ƙar ya ce wa ana nema yin wata wudu shi ma kamar su babu ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannun shi la akharaja ni allazi akharaja kuma nima abin da hudu ku shi hudu ne yin wani ya ce ya koma tukuta shi ta suke na ina za a yace faqama ma'ahu suka tashi tare da shi fa'ata rajulun min al-ansar suka je cikin ansar gidan wani da suka je gidan fa'iza huwa laysa fi baitihi gashi bai gida ya bar gidan bai gida da suka zo falamma ra'atul mar'a faqalat sai matar da ta ga annabi ta ga manzo Allah ne sai ta ce marhaban wa ahlan marhaba kama me yake cewa kama marhaban nan me ya ce kara magana marhaban wa ahlan wa sahlan da ake yi kaman komi a wadace shine marhaba kanan wuri kama amma a maka abu kira uwa uwa bude cikin yalwa kuma mata wa ahlan kaman ka zo gidanka sai kara magana marhaban wa ahlan wa sahlan ka zo gida komi a wadace kaman ka cikin gidanka komi cikin sauki shine ahlan wa sahlan marhaban wa ahlan tace marhaban wa ahlan فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان النبي ce mata ina wani ku aiki mu gida tace zahab yasta'dibu lana lama ya ce ne mana ruwan ruwa mai dadi kusa madina ba duka ga dace rijiyoyi da yawa ruwan su iya da gishiri gishiri to mu dasa ruwa mai dadi ya je nesa kenan ya ce ne mana ruwa mai dadi mai mai da nake wa wannan bai gishi wasu akwai ruwa mai gishi girgo ta ta ya ta ne wannan ruwa mai daɗi ana nan idja al ansari wannan shine malamai ke cewa ta wannan ruwaya da ruwa ta usaid na cewa kenan babu laihi in dai ba kadai ta bace ba a gidan mutum kun je gidan mutum babu laihi matar shi ta muku hidima ta kawo muku abinci ta imam bukhari har babu na musamman yayi baban mace ta yi hidima ga bakin mijinta an ce inda babu wani abin tsoron fitina don shi usai an gwanci ne ma ya ce amaryatawa ita ta kula da kawo wasu abinci da abin sha na nabar sahabai ba shi gane ba nabar sahabai ta kawo su ya ta kenan hidiman mata ga bakin mijinta in dai tana cikin sutura babu wani fitina ba laifi na shara mamul bukhari babu ina musamman ta wani misala yace tace kenan suna nan idja'ul ansari he ga migirin yazo shakari da yazo fa nazar ila rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi yadi bi manzo ana saban shi sai kenan ya gano akwai akwai bukata da ya dibe su sun maƙali ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ya ce a yau ma ahadun yawon akarama adiyafa mini a yau babu wanda yi ni baki da kwarai ya kowa ya samun manyan baki eh murna shi murna yake fantala sai nan da na yahuta ya kama hanya faja'ahum bi izikin fihi busurun wa tamarin murotam ya gashi ya kawo nonon dabino kamar nono kamar nono kasan bukato ne nono to a cikin nonon dabina akwai busur akwai maga menene da busurin dabino danyi ya cika amma bai har zaki ba akwai busur akwai tamar akwai wanda har bushewa kuma akwai ruta ba akwai wanda ya na tubus tubus ga zaki kuma ya na amma bai bushe ba shi tamar wanda ya bushe a ruta dabino ya na ga zaki ga kuma amma bai bushe ba busur kuma maga kenan a cikin nan duka akwai nau'in dabina akwai danyi akwai maga akwai dabino kuma akwai danyi mana wanda ke yana nan mai zaki shikenan faqal sai ce musu kulu ku ci ku ci mana ka wannan kenan a hare can wannan ko hare da wannan da ya ba su wannan wa akhadha al mudiya sai annabi ga ya dauko wuka kenan ka zai فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك ولا حلوب to in zaka yanka kakka yanka wato take baku nono kakka yanka wato take baku nono kin dabba take ba zai gida nono ka yanka ta fa dhabaha lahum yaje yanka musu kaga annabi an cinna nama ko mishi an aka da yaje yanka musu wannan dabba fa akalu min ash-shati wa min dhalika al-idh wa sharibu suka ci daga wannan dabba gulmaci aka ce shatun a ganan ba mai gaya maka cinkiya ce ko rago ne ko dan akuya hewan da aka yi da shi zai gaya maka don ta aka ce maganan aka ce ma shatun iya ɗaukar duk wani hudun iya ɗaukar tunkiya ko rago ɗan akuya ko akuya a ce maka shatu ko a ce maganan amma ka ce ma da'an tunkiya ka bar shi rago ma'aza akuya ta yi sun ɗan akuya amma aka ce kun shatun ma wannan shati aka aka ce yanka shatun na abun na abun rago na abun suna wani ce dole ba ya rago ba tumki haka yanka aka ga akuya ayi suna eh ba wani matsala annabi ce shatun kurun annabi ce bai rago wala annabi annabi ce bai rago shati aka ce wai annabi ya ce yanka rago sai kun karamar dabba sun shatun kurun a ce magana dole wannan sunan guda wani ya ɗaukar suka eh wanda aka zai ce maka zai ware maka wannan shaturin da aka yanka ganan mu ne da da'im ce ko kabushin ne ko taysir ne ko ma'az amma nasin bai baka ma'ana ko na ciki duka wani ya dauka karba kenan ne suka ci daga wannan karamar dabba wa min zalika al'id daga wannan nunan nunan dabino wa sharibu aka sharuwa mai dadi falamma an shabi'u wa rawu aka ci abinci da suka ci abinci suka koshi aka sha ruwa aka koshi a nan ne ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne abubakar wa umar radiyallahu anhuma na wacce abubakar da umar cewa wallazi nafsi biyadi na wacce na rantse da wanda raina ke hannun shi la tus'alunna an hada na'im yawm al-qiyam annabi ce na rantsi da wanda rai na kyani shi tabbas gobe kiyama sai an muku tambaya akan wannan ni'ima da muka samu a yanzu yace domin akharajakum min buyutikum nuju yunwa ta hudo ku daga gida ba abinci thumma lam tarji'u hatta asabakum hada na'im kuma ba ku koma gida ba har kuka samu wannan ni'ima kuka ce kuka sha daga wannan kan daɗi gobe kiyama Allah sai ya muku tambaya akan ai wannan ni'ima nawa ka samu kai baka baka kirga ma gobe kiyama Allah zai tambaya wata godiya kai in wannan iya karantar da mu ɗabi'a ta musulmi ta dangantaka zaman zumunci babu al'ada ko zargin ba magana kwalama kwalama al'adar ta yayi waya kwalama ya gidan suwa ne zamantakewa aboki dan uwa kana haɗe da ta abinci gidan shi wannan akwai abinci a gidanka ko na abu kyau eh ba mu da komi a nasin sutun nuna na karantar da mu na gidan aboki wata tsirgin akwata ko amma ta wannan wannan da Allah jirgin sutun nur gidan babanka ammaka halakinka babanka abokinka duka da Allah jiro wannan aka ce kana da dama in kai je gidan abokinka ko bai nan a domin tuwon cin ta yi a shara kana da ci kuma halaka ce haka Allah ce ko gidan aboki ko gidan dala jiro ne gidan amma gidan hala gidan dan uba gidan dan uwan uba gidan abu gidan dan uwa gidan dukkan naka jiro ke wannan so ta so ta nur duka kan haƙi ta wani ko musana ko da hado mun in ci goro eh kun balle yana babu kwalama su babu kwalama ba ba ta amma aibu ba mutunci kana bukata ko ka je ka ci gidan wani eh wannan gidan ka zamu je haka na muke ba ce yau gidan wa za wa zai mana yau wa zai dauke mu ba matsala wace musulunci zama take haka musulunci tsara ba kaskanci bane ba ba aibo bane ba yace tunan sai yake so fasara abin da ya gabata yace qauluha da tace yasta'zibu lana ma ay yatlubu ma al'adab kina ya tayi ne wannan ruwa mai dadi ko tayyib shine ruwa mai dadi mai al'izq bi kasar al'ayn wa iskan zalim mu'jama kenan da kasara ta kan aynakin al'izq kenan ayn da sukuna kan zalikin izq kuma tuhul al-kibasa hul ghusl shine ke nuna nuna nuna dabino mai al-mudiya bidam bidam mim kasariya kana ce mudiya ko midiya ba lai bane ba ko sikin mana wuka shine wuka shine al-mudiya shine sikin mai al-halub zatu laban dabba mai nono والسؤال عن هذا النعيم تنبيه ديتي زعا موسى أكن ون النعمة سؤال تعديد النعم النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب وانت ماذا زعا موسى تنبيه نيتا إر النعم وميد ألا مكا نما كذا نما كذا با تنبيه بچي بتزرقي كو عذابا سين لي آه تنبيه چيتا تكين أبن ألا يا موسى نعمة كونا wallahu a'lam to waye wannan ansari shi ce wa hada al-ansari alladhi atau huwa abu al-haytham bin tayhan kaji sunan shi abu al-haytham bin tayhan tayhan bin tayhan shine wanda ya samu wannan albarka ya samu wannan wannan manyan baki kaza ja'a mubayyinan fi riwayat at-Tirmidhi wa ghairi haka riwayat Tirmidhi ya ambata sunan shi Abu Haytham bin Tayyihan Tayyihan ba Tayyihan wannan ina ga ne kamata mu tsaya wannan sabon hadisi ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته